الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانا الصبر sha biyu ga watan da saniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da sha hudu ga watan sha biyu shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da karatu na ulumul qur'an a cikin wannan littafi mai albarka alfara'idul jalila wallafar al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah a to wannan darasi shine na sha ɗaya cikin wannan darussa satin da muka yi karatu mun shiga cikin albabu thalith babe na uku muna kan baiti na ɗari da ashirin da tara wanda a kansa muka tsaya ma za mu tashi kansa الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يكتشوا ثم إلى حفصة أم المؤمنين بعد إلى اختلاف أمر المسلمين في أحرف القرآن والتناقض حتى انتهى بهم إلى التباغض فخافه حذيفة اليماني ذو الجيش فارتاع إلى عثمان يأمره بالجمع للصحائف بصورة مأمونة التخالف فاجتهد الإمام واستشار فيه المهاجرين والأنصار فحرضوه كلهم عليه فأرسلت حفصة إليه فقال فليملل سعيد يكتب زيد وعبد الرحمن يرقب زيد وعبد الرحمن يرقب وابن الزبير بالقريش فاكتبوا إن اختلفتم فهو عندي أصوب فجردوه من حروف سبعة في واحد بدون نقط للسعة مصاحفا للشام والمدينة وبصرة وكوفة مبينة وقيل في مكة والبحرين في يمن بأضعف القولين فاختلفت في الهذف والإثبات إذ فيه أعلام الوجوهيات ولم يجز بكلمة أن ترسم تلك الوجوه لالتباس علما idan ba manta ba sheikhu abdullahi rahimahullahu ta'ala ya fara bayani akan abin da ya shafi dalilai da suka sa aka hada alkur'ani dalilai da suka sa aka hada alkur'ani bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake sananne kuma ya yi bayani cewa alkur'ani zamanin annabi ba a hada shi ba ƙara wannan zamanin annabi ba a samu an haɗa ƙur'ani wuri ɗaya ba a rarrabe yake sakamakon wahayi bai yanke ba tun da wahayi bai yanke ba akwai yiwuwar wato sauko da wasu hukunce-hukunce da suke cikin wasu ayoyi to amma bayan wucewar annabi kaga wannan illa ɗin kuma ta kawar to shi yasa a bayan annabi ya bar duniya an samu wasu da suka yi ridda to sakamakon riddar da suka yi wadda ta sa sayiduna abubakar sai ya yaƙe su to cikin wannan yaƙin da aka yi ana kiransa da gazwatul yamama to an kashe mahaddata ƙur'ani da yawa wanda wasu malamai na cewa sun kai ɗari bakwai huffazu na alƙur'ani tsakanin sahabbai da tabi'ai wanda wannan shi ya tsoratar da sayiduna umar ya ga cewa to in ana samun irin wannan ai wata rana za a samu matsala za a waye gari dukanin huffazul qur'an sun bar duniya wa qur'anin nan gashi ba shi a rubuce a rarrabe yake to ya zo ya gaya wasu na abubakar cewa ya kamata ya haɗa ƙur'ani ya zama gashi wuri ɗaya kaga ko an rasa aran momi to 'yan baya suna da abin da za su karanta farko bai gamsu ba duba da cewa shi abubakar kenan duba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wannan ba to amma daga ƙarshe dai Allah ya kinsa masa shi ma ya fahimci haka to shine sai ya nemi zaidu ibn sabit kamar yadda ya gabata ya zamo ciyaman ya jagoranci bibiya tunda wasu suna rubuta alkur'ani ne wasu kuma haddacewa suke yi to da waɗanda ke rubutawa da waɗanda suka haddace ya dinga bibiyarsu ya dinga bibiyarsu sai da ya tara duk wani abu da ake ganin alkur'ani ne bisa waɗancan hurufin saba'a da muka gabatar a baya duka sai da aka tara shi ya zamo takarduma eh takardu da da yawa to kusan duk wani abu da aka san qur'ani ne an yi kokari an sa shi ba tsaya an yi abin nan ba so shi ne abin da shi sai da na abubakar yi to bayan ya yi shi sai ya riƙe wannan takardun bayan ya bar duniya sai ya koma ga umar bayan umar sai ya koma ga hafsa diyarsa to shi ne yake magana a kan wannan baiti cewa bayan sayiduna umar ya bar duniya sun ila hafsata ummil mu'minin sai wannan masahib ɗin suka koma hannun ita na hafsa ba'adu e, bayan wucewa shi sayiduna umar kenan to takardun na na hannunta ila ikhtilafi amril muslimina har sai da aka sake samun wata matsala kuma ana nan tafiya na tafiya zamanin sayyidina usman da ya hau khalifanci to sai aka samu saɓani musulmi suka samu saɓani game da al'amarinsu fi a harufin ƙur'ani kuma wannan saɓanin suka same shi aka harufa al'ƙur'ani wannan ya karanta kaza wannan ya karanta kaza wannan ya karanta kaza wannan ya karanta kaza wani ya karanta da ta'amaluna wani ya karanta da ya'amaluna to haka aka ta samun saɓani sai ce wata naƙude kuma suka samu warware juna shi wanda ya karanta da wamallahu bi gafilin amma ta'amaluna sai yana ganin wanda ya karanta da wamallahu bi gafilin amma ya'amaluna biliya yana ganin bai daidai ba shi nashi shi a daidai suna warware juna kenan hattan ta habihim ilatta bagudi kai wannan sai da ya kai su ma wajen ƙin juna sai zan mai waccan ƙira'a baya son mai waccan ƙira'a sai ƙiyayya ta auku eh mai tashili baya son wanda ke ta haƙiƙi eh kamar mai sala sa'ilun to cikin larabawa akwai waɗanda suke tashilan hamza akwai wani kuma sa'ala yake cewa a an zartahum an zartahum to mai wancan ta haƙiƙin baya son mai tashili mai tashili shi ma baya son mai ta haƙiƙi sai ƙiyayya ta uku kowa na ganin shi a daidai ƙira'arsa ita ita a karɓaɓɓiya ta wacce ai ba karɓaɓɓiya ba ce wannan a zamanin usman wannan fitina ta auku har sallah ma ba sa bin juna in ni bi ka sallah sai na ji to da mi kake karantawa in ba kira'a ta ta ba zan bi ka ba ba zan bi ka ba to shi ne ce fakhafahu huzaifatul yamani sai huzaifatul yamani kuma wannan ya faru ne tsakanin lokaci akwai wani yaƙi da aka yi shi huzaifa shi ne kwamanda na musulmi akwai mutanen sham akwai mutanen iraq da suka haɗu dukkansu kuma suna cikin jaishul musulmina to cikinsu ne sai wannan fitina ɗin ta auku in an zo sallah ko wata munasaba na karanta wani abu na alkur'ani sai waɗannan fitintunu su yi ta faruwa to sai huzaifa hankalin shi ya tashi yamma tsuma ba a gama yakin bai ya dawo ya samu amirul mu'mini ne ya gaya masa cewa to ga abin da yake faruwa kuma shi ga shawararsa to wannan abin ya tsoratar da shi zuljaishi shi huzaifa ɗin nan ma'abucin runduna ne saboda shi ya jagoranci wannan runduna farta a sai ya firgita ila usmani ya tunkari sayyidina usman saboda wazani shi ne ila usmani in ba haka ba ila usmana za a ci ya dawo firgice ya tunkare shi ya amuruhu yana umurta sayyidina usman bil jam'i cewa ya kamata ya tattara lissahaifi wato waɗannan sahaif da aka rubuta tun zamanin na abubakar to ya haɗa su ya sake wani sabon tsari amma bi suratin da wata irin sura ma'amunati ta halufi wadda abin amince masaɓani ce tun da abin da ya kawo wannan saɓanin shi wanda ya karanta da ya amalu na yana da wajehi shi ma wanda ya karanta da ta amalu na shi ma yana da wajehi kowannensa yana da yana da wajehi haka inda ake samun ma al-ifradu wa tasniya shi ma yana da nashi wajehi shi ma yana da nashi kamar can da yake cewa la'aji danna min khairan minha mun kalaba to akwai ƙira'an minhuma bitasniya la'aji danna khairan minhuma madadin minha ka gani ko kuma can tsakanin ifradi da jam'i wasa ya alamul kafiru eh liman uqubad dar to kuma akwai kuma qira'a wasa ya alamul kuffaru madadin kafiru to kowannen su yana da wajahi da wannan duk da wannan dai layin qira'a yake kamata ya babbar shi sai mun je can to wannan irin takhalub da ake samu to shi Huzaifa yake gani ya kamata a ce an sake yin rubutu wanda zai saba ma wannan kamar can ƙulfihima ismun kabirun to an jiyo ƙira'a kasirun ƙulfihima ismun kasirun ta gani ko kuma can summanun shizuha eh akwai kuma ƙira'a summanun shiruha to kaga an samu canji nami na huruf da sauransu da kalma ma gaba ɗaya to duk wannan suna da aujihu akwai larabawan da su ne shuruha suke faɗa to shine yake nema cewa ya kamata a haɗa alƙur'ani ta yadda ba za a samu wannan ikhtilafat ba fajtahada al-imamu sai shi sayyidina Usman jagora sai yayi kokari wastashara fihi al-muhajirin sai nemi shawarar wato sahabbai waɗanda suke muhajirai wal ansara da kuma mutanen Madina sai yasa aka tara malaman muhajirun da al-ansar manya daga cikinsu ya ce musu to ga abin da shi huzaifa ya kawo na shawara me kuke gani faharraduhu yana faɗan wannan sai suka kwaɗaitar da shi usman kulluhum gaba ɗayansu alaihi akan wannan aiki suka ce a wannan ai ya dace to daga nan kaga sai ya samu ƙarfin gwiwa sai aka samu ijima'i to anan sai ya aika ma ita hafsa cewa ta aiko masa waɗannan masahif ɗin fa'arsalat ha hafsatu ilaihi sai ya aika mata cewa to yana son ya fito da wani tsari na haɗa alƙur'ani wanda ba za a sake samun saɓanin warware juna ba a turo masa da waɗannan masahib ɗin idan ya gama abin da yake a wata riwaya kenan zai maida mata to sai ta aika masa da ta aika masa aka kawo sai sai na usman sai ya tambaya ya ce a wannan zamani wa fi kowa sanin li'irabi da fasaha an ka ce mai wani wa fi kowa iya rubutu wani ya ce to aje a zo da su aka je aka zo da shi ne gashi nan sa'id ibn al'as aka ce shi ya fi kowa sanin li'irabi da nahawu da balaga da sa eh banda zamansa kuma haddacin ƙur'ani faƙalar sai usman ya ce mai to falyumlil sa'id to kai sa'id kai za ka dinga shifta kai za ka dinga faɗan abin da za a rubuta tunda kai ne malami yauwa saboda shi na hau da li'irabi da fasaha suna da alaƙa da abin da ake karantawa zamansa cikakken malami a na hau to wannan zai taimaka ba za a samu kuskure wajen karanta harufa ko kalma kaga ba wai zallan har da ɗaya ake kallo ko da ya haddace in bai da na hau to zai iya zuwa mafi'ulin bihi sai ya masa raf'a ko jarra za a iya samu ko ga harafin jarra ya biyo bayan kalma amma kuma sai ya mata rafa gama tun da masanin ne irabi ne kaga ba za a samu wannan ba sai aka ce mai ai ba wanda ya kai shi ya ce to shi kenan wa ya fi kowa iya rubutu an ga ce zaidu ibnu sabit shi kuma in dai rubutu ne to an sallama ya fi kowa iya kyan rubutu eh to yawwa sai aka ce to ya katubu sai ya ce to kai zaidu kai za ka rubuta shi sa'id shi yake shifta yake imla'i kai kuma kana rubuta abin da zai kaga shi ma zaidu dan hafizi ne amma ba a ce ya rubuta abin da ya haddace sai aka ce wannan da yake da wata sifa ƙari akan ta zaidu to sai aka ba shi wannan haƙƙin shi kuma ba a ce ya rubuta ba duk da ya haddace ƙur'anin shi sa'idu ɗin sai aka jingina rubutu ga shi zaidu saboda yana da wata sifa ƙari akan ta sa'idu ɗin wannan shi ne aikin malamai illamar ya zo kowa a ba shi haƙƙinsa eh wanda ya san ka za a jingina abin zuwa gare shi yawwa shi ne ba son zuciya za a sa ba to kaga shi kenan eh saboda shi zai marubuci ne sannan kuma Allah ya taimake shi yana jin yare da yawa yaruka na yahudawa shi yake wa annabi tarjama idan an turo takarda daga garuruwa na yahudawa da wani yare to shi yake wa annabi tarjama zuwa larabci to kaga shiken sai ce to ba za a bar ku ba dole sai an haɗa ku da eh, supervisors waɗanda za su dinga eh eh eh sai ce to ina abdurrahman ibn al-haris kenan sai ce gani ina abdullahi ibn zubair ya ce to ku kowannen ku ya rukubu ya dinga supervision yana kiyaye abin da suke da mai karantawa da mai rubutawa su aikin su kenan ba sa rubutawa ba sa karantawa illa in sa'idu na karanta suna saurare in yayi kuskure za su gyara mai a matsayinsa da ɗan adam shi ma zaidu in ya rubuta harafi ba yadda yake ba za su ce a nan gyara ba haka yake ba dukkaninsu kuma malaman ƙur'ani ne kowannensu karan kansa in an ce rubuta ƙur'ani zai iya amma me yasa ba a wakilta mutum ɗaya ba wannan me yake koya mana harka ilimi ba ta mutum ɗaya ba ce kuma dai da kake ganin ka san wani abu akwai wani abu wanda wani ya ɗara ka sani shi eh shi wani cikin mutane Allah ya hore mai iya kara jan abu daidai Allah ya hore mai wannan amma bai ba shi rubutu ba in zai rubutu bai karantuwa wani Allah ya hore mai rubutu amma bai hore mai karatu ba in zai rubuta zai rubuta daidai amma da an ce ya ja eh to ba kasafai Allah zai haɗa biyan duka ga mutum ba sai ‘yan ƙwarori shi kuma wani inda Allah ya mai baiwa wajen jin kuskure eh to kaga su Abdurrahman ibn al-Haris ke eh yawa shi ta Allah ya abin nan shi shi matsala Allah ya hore mai gani ba daidai ba to sai da sai da na usman ya yi wannan binciken sai aka haɗa su aka samar da wannan musafin da a hannunmu wanda kake amfani da shi to sai ya ce da su yarkubu ibn zubairi haka shi ma abdullahi ibn zubair to haka suka dinga yi suna suka yi tarayya sai ce to da can gaba in ikhtalaftum yace to in kun samu sabani zai iya yiwa su yi sabani ko zai iya yiwa su yi sabani duk da kuma malamin su ɗaya shine annabi dukansu duk da wasu sun karba daga wasu daga cikin sahabbai sai ce to in kun samu sabani faktubu bil qurashi wato in kun samu sabani nan wajen rubutu shi wajen kira'a ba za a samu saɓani ba saboda kowannensu abin da ya sani haka ya ji shi to amma sai da na usman ya san za a iya samun saɓani wajen rubutu wajen rubuta kalma lahaja kaza kaza suke rubuta lahaja kaza kaza suke rubuta lahaja kaza kaza suke rubutawa yawwa tunda mun karanto a baya akwai luga ƙuraishu akwai tawa akwai tawa akwai tawa sai ce to in kun samu saɓani to ku koma ga luga ƙurashawa lahajarsu ya suke rubuta wannan kalma a wurinsu to sai ku aji saɓaninku sai ku dogara ga wannan dalilin da ya sa shi usman ya faɗi wannan magana shi zai da babu ƙurashe ba ne babu ƙurashe ba ne amma da shi sa'id ibn al-as da Abdurrahmani ibn al-Haris da shi Abdullahi ibn Zub dukkanin su Qurayshawa ne Qurayshawa ne to zaman sa shi ba ba Qurayshi ba kuma gashi an ce ya rubuta shi zai rubutu zai iya yiwuwa yiwuwa an ka zo ga wata kalma sai ya rubuta da yarensa misali ko lahajarsa su kuma waɗancan su saba masa to tun kamin su fara sai sayyidina Usman sai ya yanke hukunci ce to in ma an samu wannan saɓanin to kai ka aje naka a dawo ga ƙurashawa ya ce dalili saboda in ka kasa ƙur'ani kashi goma to za ka ga kashi takwas ko tara ma duka luga ce ta ƙurayshawa duka lugogin ƙur'ani ko lahajar ƙur'ani sun kai ɗari da an ka yi amfani da su daban-daban daban-daban daban amma ta ƙurayshawan ita ta fi yawa lugatuhul menene hamsuna fal ƙurayshu ya ce abdullahi gwandu yake cewa luga alkur'ani ko lahaji alkur'ani ta larabawa to sun haura hamsin amma ta kware shawon su suka fi yawa falkasiru to abin da ya gaya musu kenan eh to an ce babu inda suka samu saɓani sai a wurin wata kalma da suka zo kanta suratul baƙara kalma attabutu wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya atiyakum attabutu to da sun ka zo wajen kalmar attabutu waje yadda za a rubuta ta sai suka yi sabani eh shi a lugar sa zaidu attabuhu ake fada eh madadin ta'un ha'ul kabiri ce attabuhu an yi a taya kuma tabuhu sai ce saboda haka haka za a rubuta su kuma waɗancan suka ce a ta'un za a rubuta maftuha a tabutu to an ce nan ɗaya sun ka samu saɓani to saboda waccan magana da shi sai na usman ya faɗa to shi yasa sai ba a rubuta a tabuhu ba eh sai ajina shi sai bi na wancan kuma da attabutu din da attabuhu din duka shay'un wahid kawai dai bambanci ne waɗancan laraba su juyar da ta'un su mai da ita ha'un waɗannan kuma su mai da ita ta'un to haka aka yi sai ce fahawa domin lahajar ƙurayshawa a suwabu shi ya fi zama daidai indi a wurina in ji shi usman saboda ya kalli da cewa mafi yawan ƙur'ani ya fi amfani da lahajarsu eh mafi yawa ita ta fi yawa a ciki ko to fajarraduhu sai sun ka tuɓe alƙur'ani min hurufin saba'atin daga haruffa guda bakwai can wancan hadisi da muka yi magana a kansa a baya da ya ce an saukar da alkur'ani ala saba'ata a harufin ko to su da sun ka zo gaba ɗai cikin bakwai ɗin nan sai suka ɗauki harafi ɗaya da shi suka rubuta alkur'ani sai sun ka ƙyale waɗancan guda shida wanda shi kuma haɗawan sayiduna abubakar duk an tattara su tara su ɗin ma shi ya bayi wannan saɓanin da aka samu zamanin shi na Usman. Sai suka mayar da shi ala harfin wahidin. An gane go? Yawwa, amma wajen rubutu. Amma a karance haruffan bakwai suna nan, amma a rubutu to harafi ɗaya suka yi amfani da shi. An fahimci wannan? eh harafi ɗaya sun kai amfani da shi sai ya ce fi wahidin biduni naqtin lissa'a kuma ba tare da sun yi wani ɗigo ba wanda zai nuna maka alama in ka zo ai kalmar nan akan faɗe ta da kaza kamar inda kalmar kalimatu ta zo to wasu kirawo in sai kaga takan zo da jam'i wasu wuraren kuma takan zo da ifradi kamar jimalatu to yan an zo ba wani ɗigo za a yi maka da za ka gane haka ba e illa kai wata alama za a yi shi ne inda yake an kawo shi da kalimatu to ta'un ɗin sai a buɗe ta buɗe ta shi ke nuna maka akwai kira a kalimatu ko kalimatu an gane yawwa akwai mufuradi akwai kuma jam'i to haka aka yi sannan ba a yi ɗigagga wajen ta amaluna ko ya amaluna ba sai an ka bar shi haka nan saboda wanda ke karantawa da ta'un ya karanta wanda zai karanta da ya'un shi ma ya karanta ba matsala eh domin inda an sa ya'un to kaga mai ta'un bai da zaɓi in ya zo shi ma ya bi ya'un inda an sa ta'un kaga mai ya'un bai da me bai da zaɓi to shi ne ba a lallisa eh saboda a ba kowa dama to da aka rubuta shi da harafi ɗaya wanda su waɗancan saba'atu a harufin mun yi bayani me ake nufi da su ko illa mafi ƙarfin zantuka guda biyu ne duk da ya ƙara da na uku amma biyun shi ya shahara a wurin malamai wasu ce lahajatul arab lahajojin larabawa har muka ba da misali hausan ma za ka ga daban-daban ce ce maka akwai ta sokoto akwai ta kano akwai ta zage-zage da sauransu turancin ma shi ma haka kowane yare fulatancin ma haka sai kaga na fulanin nan daban in ka je na gombe akwai bambanci in ka je na adamawa in ka je kagari to haka su ba laraba suna da wannan wasu kuma suka ce a aujuhul lugata ne fuskoki ne na luga ta fuskar lirabi kamar inda za a samu al-ifradu wal jam ko al-ifradu wat tasniya inda za a samu wannan ko inda za a samu az-ziyadatu wan naqasu ko inda za a samu al'ibdalu ibdalu harfin bi harfin to wasu ka cire wannan shi ne a haruf ɗin da ake magana to da aka zo wajen rubutu shi sai da na usman bai ba da dama an rubuta da dukkanin huruf ɗin nan guda bakwai ba sai aka yi amfani da harafi ɗaya shi yasa kaga ƙur'anin takardun nasa ba su kai yawan wancan na farko na sayyidina abubakar ba saboda shi na sayyidina abubakar duka an haɗa to da aka kammala sai sai da na'usu ya ce to a rubuta kwafi-kwafi shi wannan da aka rubuta sai aka sake kwafin ɗin shi wata ruwaya aka ce kwafi bakwai aka yi sai aka aika ga yankunan garuruwa ya ce to daga yanzu duk wanda zai karanta alkur'ani wannan zai karanta ya ji abin da a wurinsa ya amfani da wannan musafi wasu kuma suka ce hudu an yi nuska guda hudu aka aika ga garuruwa to shine yace masahifan lishami wal madina an ka rubuta su kwafi kwafi akwai mushafi a da aka kai ga mutanen sham wanda can ne farkon ma sabanin wal madina sai aka aji ɗayan a madina wa basaratin aka kai guda basara wa kufatin aka kai guda kufa an gani sai ce mu bayyana wato kufa abin bayyanawa to kaga guda hudu kenan akwai guda a sham akwai guda a madina akwai guda a basara akwai guda a kufa wannan shine kauli na farko wakila wasu malamai sun ce a guda bakwai ne fi makkata akwai wanda aka kai a makka wal baharaini akwai wanda aka kai baharaini fi yamani akwai wanda aka kai yaman amma bi abu afil kaulaini eh wannan shine mafi raunin zantuka guda biyu ma'ana wancan na farko da cewa kwafi hudu aka yi shi yafi karfi sama ga wanda ya ce bakwai aka yi to haka aka yi to daga nan shikenan sai sabani ya kare kowa ya aje abinda kawai yanzu wannan musafi shine ake bi eh to daga wannan nan ne su kuma ƙura'u su kuma suka zo guda goma ɗinnan su kuma suka fitar da ƙira'o'insu eh saboda haka saba'atu a harufin ɗin ba su ne ƙira'atu ba an gane yawwa su sun fi ƙira'o'i faɗi sun fi gamewa saboda haka alƙira'atu a khassu su cikin cikin aharuf ɗin aka fitar da waɗannan ƙira'o'i aka same su bayan su waɗancan sun gama abin da za su yi to shine yace fakhtalafat fil hazfi wal isbati to wannan masahib ɗin da shi sayyidina usman yasa aka buga gida hudu ko gida bakwai yace to sun saba eh zaka ga mushafin madina ya saba mana sham misali ko na sham ya saba mana basara ko na basara ya saba mana kufa wajen mi fil hazfi wal isbati a wani mushafin zaka ga akwai shafe wani harafi wani mushafin kuma akwai harafin kawai misali maliki yawmiddin hmm? yawwa to akwai kuma maliki yawmiddin akwai wadda akwai alif akwai kuma mushafin da kuma babu alif an an me an shafe shi an shafe shi amma dai kalmar tana nan shi yasa aka samu kira a tsakanin maliki da maliki to tun a waɗancan masahib ɗin an samu wannan wajen rubutu yawwa kuma dalilin da yasa shi sai da na usman ya ba da wannan umarni a cewa irin waɗannan haruffa a ɗan bambanta an kalli kowane yanki yadda lamarinsu yake sai aka ba su kwafi daidai da su sai ce iz fihi saboda a cikinsa a alamul wujuhi yati yawwa akwai alamomin da ake na waɗancan fuskoki da aka ambata na saba'atu a harufin ɗin nan wanda yana zuwa a cikin mushafin yawwa yana zuwa a cikin mushafi ɗin saboda yanzu idan an ce misali in an zo wajen maliki da maliki kowanne sai an rubuta to kaga kalma biyu za a rubuta kenan bayan an fara rubuta maliki kuma a sake rubuta maliki ko a samanta ko ƙasa ko gaba gare ta ko ya rubuta maliki a zage rubuta ba to kaga in aka yi haka ya akwai matsala eh eh to shi yasa sai shi sai da na usman ya ce in aka rubuta maliki din to saman mimin sai a yi alif ja mun san alif ja yi waɗanda suka yi karatun zaure to sai a rubuta alif ja to alif ja ɗin shi zai nuna maka akwai ƙira'an maliki akwai kuma ƙira'an maliki kaga an samu fuska ta wancan saba'atu a harufin ɗin da aka ambata an gane yawwa to wannan alama kawai aka yi amma wannan alif da kake gani madda alif a wancan lokacin babu shi ba a yi shi ba sai daga baya kawai alif ɗaya aka yi a sama alif ja wanda zai nuna maka alama cewa fa akwai fuskoki kina akwai laraba wanda suna tabbatar da wannan alif akwai laraba wanda kuma shafe shi suke yi sai ce walam ya juzbi kalimatin an tursama saboda bai halatta a ce kalma guda ɗaya an tursama a rubuta tilkal wujuhu waɗancan fuskoki guda bakwai ba ba zai yi ba a ce a rubuta maliki maliki ko la'ajidanna khairan minha minhuma ko kulfihi ma ismun kabirun ko kasirun zai yi eh ko nunshizuha nunshiruha a gari bai yiwa to saboda haka shi yasa sai aka zaɓe waɗannan alamomin eh in an zo sai a rubuta kalma guda amma sai a yi wata alama wadda ka nuna akwai wata fuska banda wannan to su lokacin zamaninsu a haka suke ganewa liltibasi liltibasin ulima saboda in aka yi haka to za a samu rudu za a samu rikici ai in an ce kowace kalma duk wata fuska da take da shi a arbiya a wurin larabawa sai an rubuta wannan fuska to ai qur'anin kuma ya rikici zai koma wani abu daban zai tashi daga alkur'ani ko ya koma wani abu to wannan shine abin da shi sayidu na usman ya yi allah ya ƙara masa yadda to sai ce faslun ai haza faslun fi ma fa'alahu usmanu bil masahib wannan fasli ne da zai karantar da mu abinda sayidu na usman ya yi wato ga sauran masahif waɗanda ba sa cikin waɗannan da ya buga ya tura garuruwa eh kama waɗancan masahif da ya amso daga hafsa shin yayi da su akwai saɓani wasu sun ce ya maida ma hafsa wasu kuma sun ce a sawaye aka yayyaga su tunda an samu yanzu wanda za a itimadi da shi to shine yace wal aktharuna mazzaqa sahaifa usman ma'ma rasmuhu qad khalafa wa qawluhu lahnun bihi tuqimuhu alsinatul arabi yuridu rasmahu فيه خلاف لفظه بأيد لا أوضع أو نحوه في الزيد ونحوه تخطئة الصديقة كاتبه وليس في الحقيقة yace wal aksaruna mafi yawan malamai sun ce usman sayyiduna usman mazzaka ya kyakketa as-sahaifa waɗancan takardu na alƙur'ani na hafsa ɗin kenan sawaye yasa aka yaga su amma kaɗan daga cikin malamai sun ce a ya maida mata amma dai mafi yawan malamai an ce bai mayar ba sawaye aka yaga su tun da yanzu ga waɗanda aka zo da su kuma a kansu ake abin nan to waɗannan da ya rubuta su ake kira da arrasmul usmani duk abin da ya fita daga cikinsa ba a kira ne ƙur'ani an gane to wannan shine ne masu suka addini in suka tashi sai su ce ai sai su yi ta dalili su ce ai zamanin sahabbai ma wasu ƙur'anin ma wasu ayoyin ma wai ya gasu an kai ba sa bayani sai su yi ta dalili to ai sai su faɗa da aka yaga wanne aka yaga ai kamar ka ɗauki wannan littafin ne sai ka yi kwafiyin ɗinsa sai ka yaga wannan kaga dai yana nan still ko ba haka ba to shine abin da aka yi bayan an kwafe shi an fito da abin da ake son a fito da shi da tsarin da ba a ma yi shi a baya ba to wannan tsohon tun da an samu sabo sai aka ce to tsohon a yaga shi tun da ga musahha ga wanda aka inganta to amma in sun zo har da 'yan shi'a sai ka ga in sun taye suka sahabai sai su ce ai sai da na usma ai ya yage qur'ani to wanne qur'ani ya yage kaga ya kamata su yi bayani to shine yace ma'ama rasmuhu qad khalafa haka ya yaga duk abin da rubutunsa ya saba masa mana in an ji kana da wani abu rubuce da ka rubuta na qur'ani kuma aka ga ya saba ma wannan na Usman din sai sai na Usman sai ya ba da umarni a yaga shi kuma haka aka samu ijma'i eh babu wanda ya saba masa to akwai wata magana da ake ruwaituwa daga shi sayyiduna Usman bayan an kammala wannan rubutun sai ya kalli rubutun ya ce fil mushafi lahanin tuqimuhul arabu sai ya ce wannan mushafi da kuka tara yana magana da su zaidu ya ce to akwai kuskure amma kuma harussan laraba za su gyara wannan kuskuren eh shi ne lahanin akwai kuskure bihi aifihi a cikin wannan mushafi alsinatul arabi amma harsan larabawa tuƙimu su za su gyara wannan kuskuren e, to sai mala ya ce ko da ka ci karo ga wannan magana abinda ake nufi da ita yurido rasmahu yana nufin rubutun wajen rubutun an gane? yawwa ba wai ana nufin an sa wani abu na kuskure ba a wajen rubuta akwai wani abu da aka rubuta a matsayin kuskure ga wanda ya kalle shi kuskure shine wanda bai san lahaja shawa ba to shi kaga in ya gani tun da yanzu wanda ya saba da misali attabuhu to in ya ga attabutu zai ce an yi ba daidai ba ko ba zai faɗa ba me yasa ya ce kuskure ne saboda bai san wannan lahajar ba eh to wasu kuma sun ce a'a yana ishara ne kan wasu ayoyi da suka zo a ƙur'ani ko kuma ita dai wannan kalma ɗin da ire-irenta to shi yake ishara zuwa gare ta to kenan da ya ce kuskure kuskure ne a wurin wanda shi bai san da haka ba amma kaga wanda dama ya san da haka shi a wuri ne ba kuskure ba ne kaga daidai ne ko? eh to shi ne ya ce yurido rasmahu sai ce fihi khilafu labzihi eh saɓanin lafazinsa saɓanin lafazinsa wato akwai abin da za ka ga abin da ake faɗa daban abin da ake rubutawa daban kamar azzakatu assalatu misali to za ka ga in an zo rubutawa abin da aka faɗa daban abin da aka rubuta daban sai ba da misalin ƙwaya ɗaya sai ce kamar lafazin bi aidin bi aidin to in ka koma a mushafi za ka ga kalma an rubuta ta da ya'un guda biyu kuma in an zo faɗi ya'un ɗaya ake faɗa wasama a banaina ha bi aidin wa inna la musi'un suratu zariyat to in ka koma ga mushafi lafazin aidu ko da ya ce bi aidin to za ka ga ya'un biyu an ka rubuta akwai ta farko akwai ta biyu kuma in ka zo ɗaya za ka ɗaure ai ba ya'un biyu za ka ɗaure ba kuma haka aka rubuta to shi ne sai da na usman ke cewa in an zo kaga abin da aka rubuta daban amma a lafazi me to shi balarabe in ya zo ba zai furta abin da an ka rubuta ba zai furta abin da a to shi ne abin da maganarsa take nufi an gane? kuma rubuta ta ɗin ba kuskure ba ne a'a wasu daga cikin laraba su haka suke rubutawa amma in sun zo faɗa kuma su faɗa abin da ba eh wasu ba sun ce ma magana ba ta tabbata ba daga shi usman ɗin to kaga in ba ta tabbata ba kuma babu wani babu wani ja to in ma ta tabbata ga abin da take nufi to shi ma akwai wasu da ke cewa wai cikin ƙur'ani akwai akwai kuskure eh an saba ma nahawu an saba ma balaga an saba ma sarhu suna hujja da wannan magana ta Usman to shi yasa bala ya kawo ma ita da wata rana zaka iya jin wani zindiki ko wani mulhidi ya faɗe ta sai ce to in ma ta tabbata ka ce ga abin da ake nufi ba wai kuskure irin normal kuskure ake nufi ba haka kalma ta biyu la auda'u can a tauba da yake cewa la auda'u khilalakum eh to shi ma akwai larabawan da sukan ƙara alif eh madadin la auda'u sai su ce la auda'u kaga an ƙara alif tsakanin hamza da lamun to amma kuma in ka zo kuma ba za ka faɗi la auda'u ba wannan alif ɗin ba za ka faɗe ta ba sai dai ka ce la'auda'u wa la'auda'u khilalakum shi yasa za ka ga haka ake karantawa ba a karanta da wa la'auda'u kaga abinda aka rubuta da ba abinda me ake karantawa daban to wannan duk yana baka mafita ne cewa in ma waccan magana ta tabbata abin da yake nufi kenan shi balarabe in ya zo ya sayar da zai karanta ba zai karanta yadda ya gani a rubuce ba. Auna hawa hufi zaidi, ko kuma irinsa cikin abin da misali an samu, wato an samu ƙari. Eh, an samu ƙari, ƙarin alif, kamar can da muka ba da misali, ko kuma an samu wato ragi. Hmm? Yawwa, kamar ula'ika wani zubin sai kaga an ƙara wawun gaban mi hamza ya koma ula'ika ko? eh to ko ka ganta ba a cewa wawun din nan ba a janta sai dai ka ce ula'ika kakka ce ula'ika eh to shi ne yake magana gashi kuma an ƙara amma ba a mi ba a furta shi to irin shi ake ishara irin shi ake ishara wani hawahu ko wani hawahu to yana cikin abin da ke shiga irin wannan magana ta usman ta siddiqa katibahu wato kuskurantar da nana aisha da ta yi ga mai rubuta shi ƙur'anin walaisa fil haƙiƙa amma ba tana nufin akwai kuskure wato akwai kuskure a haƙiƙa ba ita na da aisha an ruwaito ta yi wata magana mai kama da irin wannan take cewa a ƙur'ani akwai wasu aharuf hiya khata'un min al-katibi mai rubutawa ne ya zo rubutawa bai rubuta daidai ba ita ma kaga shigen irin waccan ta mi ta na usman kenan mai rubutawa tana nufin zaidu ibn sabit shi ne ya samu kuskure eh to wasu sun ce tana ishara zuwa ga faɗin allah ta'ala yake cewa in hazani la sahirani da kuma ayan nan lazina amanu wallazina hadu wasabi'una madadin wasabi'ina da kuma ayan lakinin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal muqimina madadin wal muqimuna salata to sai ta ce wajen rubutawa aka samu kuskure madadin walmuƙimuna sai ya rubuta walmuƙimina in haza ni madadin in hazaini sai ya rubuta in haza ni lasahira ni sai ya rubuta ba daidai ba madadin wasabi'ina sai ya rubuta wasabi'una bin rafi to shi ma malamai sun ba da amsa guda biyu amsa ta farko wasu ce asar ɗin shi ma bai tabbata ba zuwa daga nan aisha yauwa amsa ta biyu wasu suka ce to ba ita ma tana nufin kuskure da za a jingina shi a wajen shi wanda ya rubuta abin ba a kuskure ne ga wanda ya jahilci lugaɗin bisan larabawa na yin haka ba an gane? tunda in mun kalli ayan farko can da ya ce wal muqimina salata to a zahirin aya sai kaga kamar ma'atufin ne akan wato abin nan ma'atufin ne alamar fu'i kaga kamata shi ma ya zama mi shi ma marfu'i amma sai aka yi mai nasba sai malamai suka ce ai babu ishkali suka ce nusiba alal madahi an yi masa nasba ne bilya'i saboda yabo ai wa amdahul muqimi na salata ina yabon masu tsayar da sallah e, saboda haka akwai amili zaka kaddara shi shine fi'ilin amdahu suka ce abin da ake nufi kenan kuma wannan sanannen abu ne a wurin larabawa eh sanannen abu ne akwai misalan shi da dama an fahimta ko shi kuma can da ya ce wasabi'una bai ce wasabi'ina ba tare da kuma ana ganin kamar ma'adufin ne a lasmi inna to kaga ismu inna mansubun to tunda an ce wasabi'una to ai wani zai ce to ya ba a ce wasabi'ina ba shi ma ai masa nasaba da yawon sai suka ce shi kuma nan ba ma'adufin bane akan ismu inna mubtada ne anan mubtada kuma hukumuhu arraf eh mubtada ne eh mubtada ne to shi kuma in hazani la sahirani suka ce ai in aka ce ba inna an ka ce ba akwai bambanci tsakanin inna da kuma in ita inna ita take yin nasaba ga mubtada amma in in kaga an yi in to wannan akan yi jifa da aikinta ba za ta yi aiki ba shi yasa suka ce ma'anarta a nan in haza ne aina bi ma'ana na'am eh kama an ce na'am haza ne la sahirani shi ake nufi an gane saboda haka na in din nan mulgatun ce la amala laha eh haza ne din nan mubtada ne marfu'in bil alif to haka dai daga cikin ansoshin da malamai suka bada ke to in ma wai magana ta tabbata to wale ma kuma asar din bai tabbata ba shi ma to tun da bai tabbata ba ai mun huta to shi ne ya ce wale fil haƙiƙa ba wai ana nufin a haƙiƙanin shi zai din shi ne wajen rubuta ya yi kuskure ba a ana nufin wanda bai san ana rubuta hakan a wurin laraba ba to shi zai ɗauka kuskure ne sai ce aulam ta siha ko kuma dai ma magana ba ta tabbata ba shikenan ba an huta ba wabnu mas'udin to ga wata magana shi kuma abdullahi dan mas'udin mushafuhu shi kuma nashi mushafi da yake amfani da shi khalamin ummi qur'anin ala shi a nashi mushafi babu fatiha an ce me yasa baka rubuta fatiha ba sai ce li'annaha mashhuratun tusanna ai dama dalilin rubuta alkur'ani saboda mi kada a manta kada mahaddata su mi su mutu to ita fatiha babu wannan illa saboda kowa ya haddace sai dai in ba musulmi yake ba kuma kullum ana karanta ta ba so ɗaya ba so biyu ba to ya za a yi amanta eh ai ba zai yi ba makamance ba ga abokinka nan ba shi hujjar da ya bada kenan abdullahi dan masud ya ce to tunda haka ne to me ya bukata a rubuta ta ai a barta kawai tunda cikin kwakwalen mutane take eh to ji da min ummi qur'anin ala qur'anin da yake ya daukaka li annaha mashhura tusanna ana maimaita ta fi raka'atin a cikin raka'a ma'ana a cikin sallah wal auzataini haka kuma wato babu auzataini a cikin mushafinsa ai wa zannal auzataini haka ya zaci cewa su ma waɗannan surori guda biyu annahuma ka misali ta'awizatin sai ce su ko misalin su kawan misalin addu'o'i ne da neman tsari a musafinsa babu suratul falaki babu nasi dalilin da ya bari shi abdullahi dan mas'ud sai ce saboda ya ga annabi yana karanta su wajen neman tsari yana karantawa shi karan kansa kuma yana karanta ma alhassan da hussein sai ce to kawai addu'o'i ne sai bai ɗauka cewa ƙur'ani ba ne sai ba su hukunci kamar sauran addu'o'i da annabi yake yi to shi yasa a nashi mushafi shi ba a samu ba a same su ba eh sai ce azabihar rasulu fil kalimati annabi sallallahu alaihi sallama ya nemi tsari da su a cikin kalmomi da yake karantawa na addu'o'i summa ubayyu to ba shi kadai bane akwai ubayyu shi ma malamin nan na alkur'ani eh wanda shi shi Allah ya ba shi shaidan cewa ya iya ƙur'ani ba ma annabi ba shi yasa Allah ya ce mai ya je ya karanta alƙur'ani shi ubayyu ɗin na saurari kaga inda Allah bai san ya iya ba za a yi haka eh kaga daga Allah to kai ka isa ka ce ba malami na ba a ga ba ka isa ba to manya kenan sai fashe da kuka saboda farin ciki yanzu ni Allah ya ambace ni har ya san da ni a ilimi yana mamaki ce kwarai kuwa annabi ya karanta yana ji wasu manya ne to shi asbatal kunuta shi addu'an nan da ake karanta ta alkunutu shi kuma ya ce ƙur'ani ce sura ce daga cikin surorin ƙur'ani shi yasa shi a nashin musafi akwai suratul kunuti eh a nashi musabi fihi shi kuma li zannihi bihi subuta saboda a zatonsa ta tabbata saboda ya ga annabi yana yawan karanta ta alkunut duk sanda annabi zai alkunutu sai ya karanta ta sai ya ɗauka kenan ƙur'ani ne shi ma da ya zo rubuta sai ya mata sura kamar yadda akwai suratul baƙara akwai suratul alkunut to abin da ya sa baka ga wannan hukunci a musafi ba saboda ba malamin da ya goya musu baya fahimta su ta sai an kabar musu abin su su kaɗai ta shafa kai ba ta shaye ka ba saboda kuskure ne shi kuma kuskure ba abin kowa a kansa amma kuma ba za a aibanta su ba saboda fahimta su ce Allah ya samu da ci nan za mu kwana insha Allah sai wani darasi sai a tashi fasulun fil ayatul makatuba fil masahif zai yi magana akan fatiha سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته